443 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ta zo daidai da 20 ga watan hudu shekara ta 2022 za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiya Sheikh Salihu Musa Malami da ke nan cikin Rufawa Kaduna muna cikin suratul shura za mu tashi aya ta uku malam sani musa malami shi zai ja baki shayar kadur abdullahi baraya shi ne zai mana fassara a kan Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين كاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم wato suratu shura kenan sura shawara sunanta sura shawara tana farawa da alhurufin muqatta'a wato harfan nan wanda Allah yake fara sura da su ya zafi surori guda ashirin da tara ya fara su da harfa wasu surorin ya fara da harfa ɗaya wasu ya fara da harfa biyu wasu harfa uku har dai zuwa harfa biyar kamar suratu maryam alaihi salam da kuma wannan sura ɗin wannan harfa wasu tun daga sahabai akwai masu fassarawa kaman Abdullahi bin Abbas radiyallahu ta'ala anhu yana fassara irin waɗannan harfa yana faɗin cewa Allah yana nufin kaza ne Allah yana nufin kaza sai ya faɗi abinda Allah yake nufi a farkon wannan sura don haka ya kawo harafi kaza kaman anan Abdullahi na Abbas din ya fassara wannan yana cewa ha'un din nan wato yana nuna sunan Allah ne Halim wato mai haƙuri ma'ana mai jinkirin azaba ga wannan al'umma duk laifukan da sauran al'ummomi suka yi aka halakar da su ana samun wasu a wannan al'umma suna yi amma Allah bai halakar da su ba saboda albarkar manzon Allah don haka matukar akwai annabi a cikin al'umma Allah ba zai halakar da ita ba matukar kuma annabi bayan ya tafi idan aka samu masu yin istighfari ko da mutum biyu ne a al'umma to Allah ba zai halakar da wannan al'umma ba ma kana Allahu yu'azzibahum wa anta fihim وما كان الله مؤذبه وهم يستغفرون wannan ha'un ablan abbas ya ce yana nuna sunan Allah wato halim kenan wato abin da tura ke kira acronym da wanda suke samari za su fahimci abin da nake nufi kamar misali an ce kesku to akwai abin da ake nufi wannan ka tana nufin kaduna ko E din yana nufin uh, electricity ko? To, haka shi ma kaga Kaduna ne sai aka ɗauko ke, inda Kaduna na farawa da ke. Halim yana farawa da ha'un sai aka ɗauko ha'un. Halim. Sannan mimun yana nuna maji mai girma ya ka ɗauko mimon ya Abdullahi Abbas yana nuna sunan Allah maji sannan ainon yana nuna alim masani mai yawan sani wanda babu abin da bai sani ba to ka ka ɗauko ainun yana wakiltar alim sinun ya ka ɗauko ta tana wakiltar wato sana'ul lahi ɗaukakar ubangiji sinin sana'u ƙafin kuma ƙudratu so kaga wato kenan Allah ya yi rantsuwa da wayannan harfa ne inji Abdullahi bin Abbas wato ya yi rantsuwa da hilmuhu da majduhu da ilmuhu da sana'uhu da kudratu ya yi rantsuwa da su. Rantsuwa ko da ya yi ga jawabin ƙasar din nan, ga jawabin rantsuwan nan. Kazalika yuhi ilaika wa ilal ladina min qablika Allahu al-azizul hakim. Ya Rasulullahi na rantsi kaji na yi rantsuwa. Kaji na yi rantsuwa. Yuhi Allahu al-azizul hakim. Allah mabuwayi mai hikima ya kasance yana yin wahayi ilal ladina min qablika zuwa ga annabawa ƴan uwanka waɗanda aka yi kafin kai kazalika yuhi ilaika haka ma kai ma yana maka wahayi wato ko kuma a karanta yuhi ilaika Allahul azizul hakim Allah mabuwayi mai hikima yana maka wahayi, kazalika yuhi ilal ladina min qablika haka ma ya kasance yana yin wahayi zuwa ga ‘yan uwanka annabawa bayansa wanda aka yi kafin zuwanka, kafin bayyanarka, ya rasu da Wato nan, Allah da annabi ke nan. shi annabi in ka taɓa shi to Allah ne ke bayar maka da martani wato nan kafirai ne suna cewa ai Allah bai maka wahayi ba ba wani wahayi da Allah ya maka wannan abin da kake faɗa ba haka ba ne Allah bai aiko ka ba wato maganar tana daidai da lafsan musala cewa kai ba manzo ba ne sai Allah ya ce to sai da ya rantsuwa ha mim ain sin qaf كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم sai da Allah ya rantsu wato kaman a duniya ne ka soki karamar hukuma sai ka ji wani ya shiga rediyo yana kare ciyaman din ai ka ga bai duk wanda ka je yana kare ciyaman a matsayi na mulkin karamar hukuma bai kai ciyaman ba idan ka taɓa gwamnatin wata jiha sai ka ji wani ya shiga yana kare gwamnatin da gwamnati za ka ga wanda yake kare su bai kai gwamnan ba a gwamnatance kan shugaban ƙasa ne aka taɓa da gwamnatin su za ka ji wani ya yi magana yana kare gwamnatin kaga wannan da yake magana yanzu bai kai shugaban ƙasa ba to amma shi annabi in ka taɓa shi wanda ya fi annabi ne yake mai da martani shi ne Allah duk wani mahaluki a duniya in aka taɓa shi mai iko to wanda zai mai da martani bai kai shi ba amma shi annabi dan a bambanta shi da sauran halitta in ka taba shi ka ce ai kaza da ya faɗa ba haka ba ne to ba mutum ne zai mayar maka da martani ba a'a mai mutum da kowa ne zai mayar maka da martani Allah ya kina Allah bai ce a ga yadda lamarin ne za ka gani a wani guri su ce mai majnun a'udhu billahi mahaukaci yalla ya ce nun wal qalami wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun nan ma kaga sai da Allah ya rantsuwa din wal qalami wa ma yasrun suna rantsuwa da alƙalami da abin da yake rubutawa ma an ta bi ni'mati rabbika bi majnun ma an ta bi majnun a bi ni'mati rabbika kai game da wannan ni'ima ta ubangijinka da ya baka manzanci to kai ba mahaukaci ba kaga Allah ne yake giya wa kafirai cewa annabi ba mahaukaci ba da uzu billah ba shi abubakar ya mai musu da martani ba ko umar ko usman ko aliyu Allah ya kara musu yadda a'a Allah ne da kansa ya ce ba haka ba sun ce mai lasta mursalan Allah ya ce ya si wal qur'anil hakim innaka la min al mursalin kai ba manzo bane Allah ya kara cewa ya sin wato harfan ne wal qur'anil hakim ina rantsuwa da al qur'ani wanda aka inganta shi mai hikima mai kuma yin hukunci wal qur'anul hakim ya san wal qur'anul hakim innaka laminal mursalin lallai kai kana cikin manzanni Allah da annabi ke to shine nan Allah ya rantsuwa kan abu biyu cewa wahayi da annabi yace ana masa kafirai suka karyata ana mishi sannan kuma ba ma shi aka fara ba ai an ma wasu kafin shi da ya zo shi aka fara sai a ce sabon al'amari ne ai an yi a da saboda ga ba ya zo ne da sabon al'amari ba wahayi menene wahayi a shara wato ba a dukkan larabci ba a shari'ar musulunci idan an ce wahayi me ake nufi abin da ake nufi da wahayi a shari'ar musulunci wato shi ne sanarwar da Allah yake wa wani daga cikin annabawa game da abin da yake so ya isar musu na shari'a ko littafi wannan shi ne ma'anar wato wahayi shar'an sanarwa wadda Allah yake wa wani daga cikin annabawa game da abin da yake so ya isar musu na shari'a ko littafi wato ko ya ba su wata shari'a ko ya ba su littafi wato kan wahayi ya zamana wahayi a shari'a sai ya zamana wanda aka yi wa annabi ne na fata gani sannan kuma Allah ne ya yi abin, ya wahayi. Sannan kuma cikin biyu, ko dai wata shari'a aka ce annabin ya yi, ko kuma a wani littafi aka ba shi. Wannan shi ne wahayi a shari'a. Sannan wannan wahayi na shari'a yana zuwa ne ta hanyoyi guda uku manya. Hanyar farko. shine wato Ubangiji yi wa annabin wahayin ma'ana a jefa mishi shari'a a cikin zuciyarsa ko kuma a sa mala'ika to mala'ika jibrilu kenan ya jefa abin a cikin zuciyarsa na shari'a in kuma littafi ne mala'ika jibrilu ya kawo mishi wato mala'ika jibrilu sai ya kawo littafin sannan a ce to wannan wahayi ne na shara wato wannan hanya ta farko kenan wahayi Allah ya jefawa annabin in shari'a ne a cikin zuciyar shi kuma annabin sai ya ji cewa lallai wannan abin daga Allah ne ba mala'ika ba ne ya kawo a'a jefa mai kai abin a cikin zuciyar shi aka yi kuma sai ya ji cewa wannan daga Allah ne wannan yana cikin wato hanyar da Allah yake isar da sanarwa zuwa ga annabi game da shari'a ko kuma ya bashi littafi. Wannan hanyar Ra'ani ya tabbatar da ita wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya. Sai Sannan wannan wahayi din daga cikinsa kuma akwai mafarki na gaskiya wato annabin ya zama na duk abin da ya gani a mafarki to abin sai ya bayyana ƙuru-ƙuru kamar wato farkon fitowar tsibagi din nan wato abin sai ya tabbata ya ga ba mafarki in ya ga hula fara misali a mafarki to sai ya ga hula fara a bayyane wato abin da ya gani a mafarki tabbas kuma zai gan shi a bayyane yadda ya gan shi misali annabi ibrahim alaihi salam ya yi mafarkin ya yanka ɗansa ko bai ga abin kurkuru amina ba sai da ya kwantar da ɗan amina ko kilomita takwas gabas da masallacin ka'aba ya kwantar da ɗansa wanda ya fi albarka albarka annabi ismail zai yanka amma wa faɗai na hubi zubi na azim sai muka fanshe shi da wani abin yanka ma'ana rago ƙatu mai girma kaga abin da ya gani a mafarki gashi sai da ya gani a fili hakanan wata shida kafin a aiko ma'aiki jibril ya zo gurin shi sai da annabi ya wata shida yana yin mafarki duk abin da ya gani a mafarkin sai ya gan shi a bayyane to wannan yana daga cikin hanyar wato wahayi mafarki na gaskiya Allah ya jefawa annabin shari'a da yake so ya bi a zuciyarsa kuma ya tabbatar wannan daga Allah ne sannan kuma ko kuma a sa jibrilu ya mai tofi a zuciyar shi ma'ana ya jefa mashi abin kuma bai ga jibrilin ba amma sai ya tabbatar wannan abin daga Allah ne hanyar farko ke aumin wara hijabi ko kuma baya yiwuwa ga wani mutum Allah ya magana da shi sai dai ta hanyar wahayi ko kuma ta bayan wani shamaki ma'ana ka ji maganar Allah ɗin amma ba za ka gan shi ba wa kallama Allah Musa taklima annabi Musa Allah ya yi magana da shi matuƙan magana magana da ka sani amma bai gan shi ba yana magana da shi kamar yadda yanzu kake magana da mutum daga Kano a wayar tarho kana magana da shi ko amma ka gan shi ba ka gan shi ba min wara hijabi kenan eh ka tabbatar da da in da wani mu'azz ne kake magana wa zai ce maka wannan ba mu'azz bane kai ba amma ba ka ga mu'azz ba yana magana da kai ne min wara hijabi na fata an gane hanya biyu kenan sannan kuma hanya ta uku shine ya aiko mishi jakada shi ne mala'ika kenan sai mala'ikan ya kawo saƙon ya rika kawo annabi saƙon ko saƙon shari'a ko littafi shi ma nan ƙur'ani sai ya tabbatar da shi wayannan su ne hanyoyi guda uku da ake samu wahayi wanne ne aka samu wannan alƙur'ani da shi na ƙarshen domin ƙur'ani ba an wanda zai tun daga ashirin da biyu ga watan Disamba a miladiya ɗari shida da tara ran litinin zuwa ran litinin sha takwas ga watan Mayu a miladiya ɗari shida da talatin da biyu shekara ashirin da biyu da wata hudu da kwana ashirin da shidan nan aka yi ta kawo alƙur'ani to Jibril ne yake kawo Jibril ne yake kawo kaga Allah ya aiko jakadan shi kenan zuwa gurin wa gurin mahaifi Jibril ne ya rinka kawo to shi ne ake magana sannan hanyar kuma da Jibrilin ya rika kawo wahayin ta kaskashi uku hanya ta farko yakan zo a siffar da Allah ya halicce shi da fukukin shi dubu ɗaya da ɗari shida ɗin yakan zo yadda Allah ya halicce shi din nan da ba mutumin da ya sai gan shi a hakan ba annabi annabi Muhammad ya gan shi a haka su biyu a yadda Allah ya halicce shi hanya farko kenan sannan kuma yakan zo a siffan mutum wanda a arba'una hadisan gashi nan yakan zo a siffan mutum misali yakan zo a siffan dihiyatul kalbi wani sahabi ne na annabi wani kyakkyawa jibril ya kan zo a siffar shi gurin annabi muhammad da Allah da siffar ta gare shi hanya ta uku shine jibrilin ya kan zo a siffar mala'ika amma ba siffar shi jibrilin ba to idan ya wannan zuwan annabi ba zai gan shi ba tun ya zo a sufan mala'ika ne amma zai zo da wahayin ne sai dai annabi ya dinga jin ƙarar wahayin sai ya dinga jin kamar ƙarar ƙararrawa ko ƙarar ƙudan zuma inda yake furnani din nan yawancin surori a haka aka same su to duk alƙur'ani ya zo a wannan hanyoyin da na faɗa akwai ɓangaren da jibrilu ne kawo a siffar da Allah ya halicce shi akwai ɓangaren da jibrilu ya kawo a siffar ɗan adam akwai ɓangaren kuma da ya zo ne a sufan mala'ika amma ma'aiki bai gan shi ba sai dai ƙara da ya ringa ji kamar ƙarar ƙararrawa ko ƙarar ƙudan zuma wannan shi ne wahayi shar'an to sai wahayi lugatan wato a lugar larabci da ake nufi da wahayi a lugar larabci a lugar larabci nan ba shara ake magana ba yaran larabci idan aka yi magana wahayi ne ake nufi wato akan yi ɗalaƙin wahayi a kan wato rubutu na wasiƙa rubutu wannan rubutu haka laraba suka kira shi da wahayi amma an yi ɗalaƙin wahayi ne a kan rubutu rubutu an faɗi wahayi amana na rubutu ishara nuni ka nuna a yi abu akan kira shi da wahayi a larabci ilhama a kimtawa mutum wani abu ko sharri ko alheri shi ma ana kiran shi da wahayi to wayannan misali kenan sannan kuma abinda Allah ya cusawa mala'iku su yi na umarni kawai ji za su yi a cikin ransu su yi kaza kuma su tabbatar cewa Allah ne ya sa su su yi haka shi ma ana kiran shi da wahayi sannan wasu wasan shaidan ana kiran shi da wahayi sannan al-ilhamul garizi wato ilhama da aka yi ta ɗabi'a an halicci kaza ne domin dama a mai kaza shi ma ana kiran shi da wahayi misali bari faru da al'ilhamar garin zidin kamar ƙasa ya anna rabbaka awhalaha saboda ubangijinka ya yi mata mene wahayi ma'ana an kimta mata abubuwan da ake yi a kanta so sai aka yi ilaƙin wahayi amma ana nufin ilhama wato kimta mata kawai sannan akwai al'ilhamun fijiri irin yadda aka yi wa mahaifiyar annabi Musa, wa auhaina ila ummi Musa an aro bihi. Ashe nan wahayi da aka yi magana lugga ne ba shari'a ba ne domin babu annabi ya mace. Wacce karina take nuna cewa wannan lugga ake nufi kasancewar mace ce, saboda babu annabiya mace. amma sai Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardi min wa mahaifiyar annabi Musa wahayi cewa ta shayar da shi me ake nufi a nan ma'ana mun cusa mata a cikin ranta cewa kawai kamata ya faki shayar da yaron nan kuma sai ta ji wannan abu daga Allah ne sannan nuni nuni fa kharaja على قومه من المهراب فأوها إليهم أن سبحوا بكرة وعشية Qur'ani yana magana annabi Zakariya sai ce sai ya fito cikin mutanen shi daga cikin masallaci fa'auha ilaihim sai musu wahayi za a ce a'a fa'auha ilaihim sai musu nuni an sabbihu bukratan ma'ashiya ku dinga yin tasbihi safiya da maraice mana nuni ya rika musu ishara kenan nuni sannan wa inna sha'ina la yuhuna ila awliya'ihi yujadilu kaga waswasi kenan lallai shaitanu la yuhuna wallahi suna yin wahayi ma'ana suna yin waswasi ila awliya'ihim ga masoyansu yujadilukum dan su muku jayayya eh kaga nan waswasi ake nufi amma sai ake yi laƙin wahayi To, in kuma ka dawo ta hanyar ilhama, yanzu na faɗi cewa ilhama akwai rubutu. rubutu ma laraba sukan yi laƙin mahari a kan shi kamar misali ma'anar wahayi a luka shine sanarwa ta gaggawa a koyi ubangiji ya sanar da bayan shi wani abu a koyi amma ba na shari'a ba ko ba littafi ba ranar da Umar ibn Abdulaziz Allah shi kara masa yadda khalifan nan adili wanda ya yi mulki na adalci wanda saboda adalcinsa tarke shi ya rika kiwo da awakai wuri guda bai kuma farmake su ba su kuma ba su ji tsoron shi ba saboda shugaban adili ne haka duk wanda yake so ƙasarsa a daina kashe-kashe da sace-sacen mutane sai ya zama adili in ka ga ƙasa ana kashe mutane ana sace-sace to shugaban ba adili ba ne. Da ya rasu Umaru na Aziz, an je makabarta binne shi, ko ta kaga wata takarda ta faɗo daga sama. Mutane a makabarta aka ga takarda ta faɗo sai aka ɗauka. Abinda takardar aka rubuta da haske shi ne bismillahir rahmanir rahim amanun minallahi li umar ibn abdul aziz minan nar kaga nan Allah ya sanar da halittarsa wani abu na koyi kuma cikin gaggawa nan duk wanda yake makabartar zai ga labarin wannan duk wani imamu suyuti ya faɗi wannan radiyallahu ta'ala anhu saboda haka abin da aka rubuta a takardar kudura din ta faɗo da da rubutun haske shine cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai aminci ya tabbata ga Umar dan Abdul Aziz amana min Allah li Umar ibn Abdul Aziz min an-nar cewa ba zai shiga wuta ba in mutum ya shugabanci ya adalci ba zai shiga wuta ba in ya shugabanci ya zalunci wuta straight shi ne makoma magana to umarin al-azizi Allah ne ya sanar da mutane wannan imamu suyuti ya faɗi wannan imamu suyuti kaga yanzu ashe kenan yanzu kenan mutanen makabartar sun zama annabawa sun zama annabawa me aka kawo musu sako ba littafi ba ba shari'a ba ina fata gane dama a lokacin da nake bayanin wahayin shari'a wahayi a ma'anar shari'a shine sanarwar da Allah yake wa wani daga cikin annabawansa game da abin da yake so ya isar musu na shari'a ko kuma littafi da zai ba su yanzu wannan takarda da aka sako da ita a makabarta tana ɗauke da shari'a ba ɗauke da shari'a sannan littafi ne na ai hukunci ba littafi ba ne ashe wahayin ilhama ne wahayin ilhama ne sannan akwai wasu mutane guda biyu daga cikin almajiran ashek ahmadu arfa'i sai suka tafi daji sai ɗaya daga cikinsu ya tunani a zuciyar shi ce ka ina ma Allah ya sako da wani rubutu wanda zai nuna cewa an yanta ni daga shiga wuta. Can kuwa suna tafiya sai takarda ta faɗo, amma takarda fara ce sol ba rubutun komai ba su ga rubutun komai a jiki ba. Amma tunda ta faɗo a gabansu ne sai suka ɗauka. Da suka dawo cikin gari, sai suka je suka samu a shek ahmadu rufa'i sai suka ce ga wannan takarda muna tafiya ne a daji kawai muka ga ta faɗo da ya karɓi takarda ya duba haka kawai sai aka ga ya faɗi ya sujada da ya tsago daga sujada sai ce alhamdulillahi lazi a rani iska ashabi minan nari fi duniya qabla al-akhirah godiya ta tabbata ga Allah wanda ya nuna min yantuwar almajirai na ko mutane na daga shiga wuta tun a nan duniya ya nuna mun kafin lahira. mutanen kuma ba su ga ba su ga mai fa me suka yi wanda ya tunanin ma bai ga mai haka ba kuma takardar nan farashin san sai suka ce ah inna ha bai zo wannan takarda fa fara ce ba rubutu a jikinta sai ce ai auladi yadullahi la taktubu bi sawadin hadhihi maktuba bin nur ce kai ai muta sanu ai ku da kuke ganin tafara eh ai hannu ma'ana ikon kudura ma'ana kudurar ubangiji ai ba ta rubutu da baki ba ta rubutu da baki ai wannan takarda da suka kawo mun an rubuce ta tas da haske wato an gaya min an rubuta ne cewa ku dinnan an yanta ku daga shiga wuta duk wanda yake so ya ga wannan matsalar mutanen ba sa karatu duk wanda littafin da zan faɗa na imani a garin nan a irin wanda suke inkarin irin wannan wahayi ba ne shi matsala ce Turarul Asdaq suna littafi Turarul Asdaq saboda haka wato za ka gani saboda albarkar Ahmadu Rufai za ka ga shi ɗan fotiyo yana da tsawon da ya same a Rufai الرفائي آه الرفائي نعم كان نعم كان ashe ashe kenan idan wani bawan Allah kuma yau kamar shekaru ɗari hudu da talatin da bakwai shama'a shewa al'udubul bakari ya ce ya roƙi Allah ya bashi salati mafifici sai aka ya ga takarda da rubutun salatin fati da rubutun haske ashe ba za a karyata shi ba. Duk ana yi, mayan ilhama ne. Yanzu da ya ga salatin fati a takarda da rubutun haske akwai shari'a ne wannan? Ba shari'a ba ne, ba umarni ba hali. Sannan littafi ne? Ba littafi ba ne. ashe ya yi kama sanar mushi aka yi cewa ga salati mafifici wanda ka riga nema kuma malamai ne za su gangata wannan ko jahilai malamai shehu dan kodi ya ce kaga salatin satin nan ta fi kowane irin salati na annabi in ba irin ta ba so dubu ɗari shida ko so dubu ɗari bakwai bishop a kodi saboda haka duk wanda ya karyata salatul fati ya karyata shi a kodi radiyallahu ta'ala kaga shi ba basija ne ba amma saboda adalci Allah kuma ya sanar da shi to wannan ga dabta kun salatul fati an saukar da ita to jahili ne shi ya dauki ma'anar wahayi shar'an ne ya buga akan ma'anar wahayi lokacin yuharrifun kalima amma wani dama an kaga a mota yawancin lokaci mutum ya fada gona mota ta kuce ko ya buge transformer ko ya fada kes din wani ko ya fada gidan wasu za ka ga mai koyan mota galiba ko to duk irin wannan ɗauki abin da ba shi ake nufi ba a buga gurin da ba to za ka ga cewa lana dole kai musu uzuri ɗan koyi ya farna dole a mai uzuri amma wanda ya iya mota irin shi ɗan bodiyo ya kai ya faɗa kan salatin baki saboda haka da cewa an ganta a takarda ta haske a takarda da rubutun haske ashe ba alƙulɓul bakari aka fara ba an yi wa umaru abdulaziz ran da ya rasu a makamarta na faɗa kuma imamu suyuti ya faɗa sannan kuma babu inda Allah ya ce ba za a yi haka ba yanzu yanzu ma a irin wannan zamanin so nawa ana ganin timatiri an rubuta Allahu ko Muhammad ko a ga wata bishiya an rubuta sunan Allah ko sunan annabi ko a haifi yaro da sunan Allah ko sunan annabi a jikin shi ana haka kuma ana ka gani alkitaba kenan wannan kaga dama ka ce an ma yaron wahayi a kirjin shi ma'ana ka yi tilakin wahayi kana nufin alkitaba rubutu lafiya dewa mutane shi sa Allah ya kafa doka wala tafku ma laysa laka bihi ilm kakka bibi abin da baka sani ba ko kuma ana kakka magana akan abin da baka sani ba sai mutum ya kafarta mutane ko ba su kafartun ba kuma babban abu kamar yadda sa na na kawo misalin shirin da kodiyo dinnan yanzu ana rikici akan misali gishiri gishiri ya wahala wani mai kwakwalawa a layinku ana aikan yara su so a leda ko? Lala mai menene? Mai gishiri ne ko? Sai aka fira da shi a rediyo ya ce dalilin da ya sa gishiri ya yi tsada ya yi wahala saboda kaza ne. Kaga fannin shi ne ko? To in ɗan gwate ya yi magana ta saba da mai sukarin layin kuɗin nan magana wa za ka ɗauka. Magana ɗan gwate mai menene? Mai gishiri wannan menene ne? amma kai ka san a hankali ba aka karɓi magana wannan da kyale ta dan Tun nan shi dan gwado ya magana ko da mutum a yanzu mai ilimi ne ai mai shishiri ne na leda a balle. Ilimin na shi ai a leda a ga kukulla. To magana shi dan gwado za ka karɓa ko magana shi?
Magana shi dan gwado.
Gaskiya ne mai ilimi ne amma a leda.
Allah.
Kamar yadda wancan mai gishiri na layin ku yake da kyas da shi. Shi da ɗan waje duk masu gishiri ne, amma ɗan waje ya magana, magana ba za ka ɗauka. Shi ne. Saboda ga har gaba kuma akwai irin wannan wahayi na ilham. Har gaba, har gaba mu. Na.
له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم Allah ɗin nan da yi maka wahayi ya Rasulallah yi wa annabawan da aka yi kafin kai wahayi lahu ma fi samawati dukkan abin da yake cikin sammai nashi ne nashi ne shi ya halicci kayansa ba tare da ya haɗa gwiwa da wani ba shi kaɗai ya halicci kayansa mallakarsa ce shi kaɗai kuma bayansa ne shi kaɗai kuma shi kaɗai yake yin tasrifi a cikin su ba wani lau ma fi samawati nan ma fi samawati ya shigar da kamar duk mala'ikun da ke cikin sama wanda Allah ne kawai san iyakarsu ya shigar da Allahul Mahfuz ya shigar da al-kursiyu ya shigar da ya shigar da baitul ma'amur ya shigar da komai da ka sani nan abin da kake gani ya shigar da rana ya shigar da taurari duk nasa ne shi kadai kuma ba wai sawo waye ba ba kyauta aka ba shi ba a'a shi ya halicci abin ba in ka ga mutum da motar shi zaka ga ya buga ta wace wannan duk garin nan ba zai sai ce ni da shi ne Allah shi ya yi ta ko ta yi ta ma so waye to shi Allah saman nan ba so waye ba ba kyauta aka ba shi ba a'a yi yayi da kai wani mai kuɗi ne ya isa ya mota da kai wani mai kuɗi ne ya isa ya jirgin sama da kanshi nashi wani mai kuɗi ne ya isa ya yi takalmin da yake sawa ko dai ya so ko a kawo mai kyauta amma shi Allah duk abin da ya mallaka shi ya yi lau ma fi samawati nan ubangiji yana gaya wa ma'aiki ne kalubalanci mutanen maka gumakan da suke bautawa ni dai duk abin da yake sama ni ubangijinka ni na mallaka gumakansu me suka mallaka ko kwada ba ba su mallaka ba wa mafi ardi sannan abin da yake cikin ƙasa ma nashi ne bayan sa ne halittar sa ne mallakar sa ne kuma shi kaɗai yake tasrifi a ciki shi kaɗai ya kawo ruwa ya kawo sanyi ya kawo zafi ya kawo ruwan ba hadari ya kawo da hadari ya kawo duhu ya kawo haske shi kaɗai yake wannan abubuwan ba wanda ya- akwai wanda yake taya shi ko ma'aikata kana gani yanzu akwai ma'aikacin da za a ina za ka sa an ɗauke ni aiki ina ma'aikatar kawo hadari akwai ubangiji da kan shi yake wannan ikonsa sai dai tunsa mala'iku ku yi kaza wanda ya dora su aikin kaza din amma duk gwamnati za ka gani tana da ma'aikatar kaza ma'aikatar kaza ma'aikatar kaza ma'aikatar kaza so da haka mai mulkin ma sai a yi abin da aka ga dama a ma'aikatun bai sani ba. amma shi Allah wani mutum wani mutum duk abin da yake cikin ƙasa nashi kuma shi ke tasiriki a ciki in ya ga dama a yi shuka ta ci fitowa waye sai ya kawo mana shuka in ya ga dama a shuka shinkafa duk ta zama kamar darbejiya ɗaci in ya ga dama ya haka waye sai ya gyara shinkafa Babu. in ya ga dama duk tumakin duniyar nan kowace ka yanka kawai kamar zawo ka- ka- aka buɗe wari wari zai gyara Babu. dish yake tasiri ya gyara mana Mm, mm, nama mai ɗan tauri-tauri kake so ga shanu nan ga raƙuma In nama mai ɗan laushi-laushi kake so ga ƙasa da sunan irin su sun rago da tinkiya da bunsuru da akuya in kuma laushin kai kana son laushin sosai ga su kaji nan kuma laushin kake so to ga kifi nan a ruwa duk yadda kake so dai kai din nan shi lau ma fi samawati wa ma fi lardi wa huwa al-aliyyu shi Allah shi ne mutsaukaki ya ɗaukaka akan halittarsa gaba ɗaya ma'ana ɗaukaka ta mulki ba wani wanda yake sama da shi ma'ana ba wanda ya isa ya bayar da wani umarni wanda ubangijin baya su yana sama da kowa zaka ga wani a ma'aikata ayi kaza ayi kaza ayi kaza saboda me suke yi domin shi ne mutane alaihim kenan shi wannan ma'aikaci yana sama da su ko shi ma akwai wanda yake sama da shi to Allah gaba ɗaya halitta ta ce za ka yi a sama yake